faɗa warware alƙawari bi tarkil imani ga barin ban gaskiya awal fara'id ko kuma su bar wani abu daga farallan ubangiji والذين والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين سنة وإن دفا يصلون ذيك سادر ما أمر الله به نا أبند الله أمر أن يوصل سادر من الإيمان سنة سادر دا إيمان والرحمة دا سادر دمنش وغير ذلك دا ونوانا ويقشون ربهم كما سنة جنس ورنق أور أبنجي جنس wa iluhu narkonsa waya kawo na suna jin tsoron su wal hisabi mummunan hisabi ta kaddama misluhu ya Allah ya ce wallazina sabaru mutuna wajh rabbihim wa aqamu salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya wallazina sunu wa inda sabaru suka nuna hakurin su ala dati ga yi wa Allah da'a wal bala'i da bala'o'i wa ana ma'asiyatu kuma sun yi hakuri ban saba wa Allah ba ibtiga'a saboda neman waje rabbihim neman yardan ubangiji da haka zaka fassara waje rabbihim la gair aba wannan sa ba min irad duniya daga kiraren duniya wa qamu salata Allah yace sun tsaye da sallah sun ba da ita da lokacin da sanan haƙoƙinta wa anfaqu sun ciyar fi da cikin yi wa Allah da'a mimma razaqnahu daga abin da muka azurta sirran aboye sun yi sadaka na neman lada na tadawai wa alaniyatin abayne kuma sun ba da haƙƙin Allah zakka na wajibi ويدرؤون ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى ويدرؤون سنا إجوا يدرؤون سنا إجوا بالحسنات da kyakkyawan ki asayya idan an masa jahilci sai su ije da sanyin hali wal aza idan an cuce su bi sabar sai su ije da hakuri to ulaye ka kaga masu wayannan halayya a yau lahum uquba dare sune da ƙaryen gida al'aqibatul mahmudatu ƙarshen abin godiya fi dari a gida al'akirata gidan lahira hiya ga gidan gata nan jannatu adanin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab Allah ga inda zamu shigar da su jannatu adani wanda kwanakin ba muka ba ku labari eh aljanna ce ta zama dindindin mala yadda kuluna in ka tashi ga hum su din nan wa man salaha da wanda ya gyara amana ya ba da gaskiya min abayihim iyayenka da kai da babanka babanka ya ba Allah zai fi da iyayenka da kakanninka na bangaren uwa da kakanninka na bangaren uba sannan wa azwajihim da matekunku na duniya matanku ta duniya ta lanka ta hurul aini sau saba'in ana magana matar duniya wa yake magana hurul aini ta halitta za a canja mata ai ta ce gimbiya eh ta duniya ta ga aljanna ai ta fi dawurul aini kyau su ma suna da kyan amma ba su kai na duniya ba matan ku na duniya Allah ya kira musu halatta Allah ya canja su gazibi duk wani abu da kake gani na duniya a nan duniya ake barin su na kiyayya da hasada da gillu babu shi to yasa duk mutumin da ya so kansa da mutunci abin alkhairi in kana yi kana sanar da iyalinka kana koya matar ka wance ki kaza wance kibar kaza ka dora ta kan kyakkyawan hali kana haƙuri da ƙananan halayyanta kuma sannan kana mata addu'a abin da ya gaza mata kana mata addu'a ba karka kyale addu'ar miji akan matarsa karbatse ne ita ma mace ta yi mijinta addu'a Allah yana karba wance ki dinga yin kaza Allah ya shirye min da iyali na Allah ya miki kaza wance Allah ya baki hakurin zama da ni wance ki dinga hakuri da ni kin dinga yadda nake wani yayin ina na yadda yake wani yayin na gare na ya bata waje sai ki ga na razana to in kin ga irin wannan nazo kina alwala kina addu'a hausa suka ce a gudu tare a tsira tare don Allah ya da kai da matarka za ku shiga aljanna shine Allah ya ce wa zuriya ji hada zuriyar ku ƴaƴanka ma da su da ƴaƴanka na bangaren jikokanka na bangaren yarka mace da jikokanka na bangaren ƴaƴanka maza duk zuriyar ku Allah zai sa domin aka ma haka a gidan aljanna an cika sama farin ciki nan gidan ba sai a ce na babanka ne wannan gidan ba sai a ce na kawunka ne to wannan gidan da na gidan sai a ce wannan ai na kanin babanka ne wannan ba zai a ce ai kan gidan mahaifiyarka ce to wannan ba zai a ce ai kakan ka ce wanda ta haifi mahaifiyarka to wannan gidan sai a ce ai na babarka ce wannan gidan ba zai a ce na iyarka ce ai wannan ba zai a ce ai na kanwarka ce wannan ba zai a ce ai na kaninka ne to wannan gidan da na gani ba zai a ce na yayanka ne to wannan ka zai a ce na kawunka ne wannan zai a ce na yakumbunka ne wannan ba zai a ce na yagogonka ne wannan kuma na dadanka ne wannan na yayanka ne wannan na yayanka ne wannan ba zai a ce na innarka ne wannan ba zai a ce na iyarka ne gidan to wannan ba zai a ce kalanka ne kamar mahaifiyarka wannan ba gidan amunka ne ai wannan ba zai a ce na kakanka ne na bangaren uwa wannan gidan zai a ce na kakanka ne na bangaren uba wannan zai a ce na jikanka ne namiji wannan ba zai a ce na jikanyar ka ce ta mace to wannan ba zai a ce wannan dan uwan na naka uban ku daya wannan ba zai a ce na dan uwanka ne uwar ku daya wannan ba zai a ce na shekikin ka ne ai to wannan gidan ba zai a ce na zuriyar ka ne wannan ba zai a ce na almajiran ka ne wannan na jama'ar ka ne na yan uwanka ne in aljanna haka ma haka an cika ma komai ai ko aljanna ka je in ba dangin ka ba ka burge ba to yi yasa duk abin alkhairi ka dinga yi wa kanka nasiya ka dinga yi wa ƴan uwanka nasiya ranar gobe kiyama kowa da kowa wanda yake inuwarka ya ga yana wannan gurin shi yasa muke jawo ku dare da rana ku zo mu haɗa kai mu tsada zumunci mu gudu tare mu tsira tare da mu da ku ranar gobe kiyama aje ga almajiran mu nan ga garadan mu nan ga jama'ar mu nan ga masu ƙaunan mu nan ga ƴan uwan mu ga dangin mu mu yi ta addu'a Allah ya tara mu a guri ɗaya saboda martabar to kaji a ce duk wannan Allah ya haɗa mu a guri ɗaya wa zuriyatihim to ya kai gaba kaɗan wani wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab wani mala'ikatu mala'iku yadkhuluna alaihim za su dinga shiga gurin ku suna muku sallama ta ban girma min kulli babin daga kowace kofa min abwabil jannati da kofofin aljanna awal qusur ko benayen ku awwal dukuli farkon shigan da malaiku za su yi gidan ku lita lita lita ne yace saboda taya ku murna ya kuluna in sun zo ga abin da malaiku za su faɗa salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadir malaika ce to salamun alaikum amincin Allah ya tabbata a gare ku hadin sawabu da hadin sawabu da wannan lada ba komai ya sa ku samu wannan lada ba bi sababi sabarkum ai bi ma sabartum dalilin hakurin ku ne ai bi sabarkum fi duniya kaga hakurin da kuka ya duniya to hi ya bar muku da higa aljanna shi yasa a duniya dinga hakuri abin da bai kai ya kawo ba a unguwar kuma a ce wani mai hakuri ne barkanka amma wani rigima ya gama ku da wani ya ce wani kai kai kai kai kai to wani dai ba abin da za a ce majahulul hali ne sannan da gaya ma haka a lahira ka gama da mummunan shaida wani haka wata adi na kaza ta ci sai abin da Allah ya yi kafin yamma za ga dan sanda to a lahira wuta za ka ba haƙuri ya yi da abin da aka yi maka kafin ka zama mutane suna ƙofar gidanka ya kai wani wani ne ma ta adi kuma ku wani kuna nan sai kun jira ko ku kuwa zartar da hukunci ba yi kenan ba ba komai je ka an yabe a san ka da haka wala wani gidanka muka zo yaron ka ne wani da ka ko kuma wani mai babur ne da shi danka ya kare haba wani wana kana nan yaya na kana nan sai ne na zo ina mai babur nan gayi dau ba don ka tafi Allah ne ya dora masa kan maza ga dan kudi a ji a dora shi shi Allah ya bai lafiya shi kuma Allah ya kiyaye shi haka za a san ka da shi amma ni zan yi gara ni ba zan yi da to aljanna ma ba za ka shiga ba ko fulani sun ci gonanka ko amma wani abu wallahi sai na yi gara dare da rana an ba ka haƙuri ka ce ba za ka yadda ba kuma sun je sun ba hakimi kuɗi kuma daga baya ka ce kai ne ma mai laifin kuma daga baya ka haƙura mai amfanin kar ka yadda duk abu naka in an taɓa in dai naka ne ka zama mai yafiya kar ka kai mutum kotu da abin da kuka yi da abokin zaman ka ka dinga haƙuri a san ka da haƙuri matar ka ce sai ba daidai ba yaranka ne yayanka ne dan uwanka ne a gonanka aka ciri wani mangoro wani lemu wani kankana ka zaune haƙuri amma zamanin nan kace ba haƙuri har ma wauta ya sa kace zan sa Qur'ani to ka gama sa Qur'ani sai ka ce ai ayyanka yanzu a wannan lamarin ka gama yi ai baban mu mun sani ba daga baya wane da na ce ba zai faɗa ba na faɗa wallahi baba wane ne da wane ne muka je mu ne muka yi to ka ka kai yayanka lahira kai kisan kai wajen mutum biyar nan gaba kuma a kama a yi shari'a da kai da yayin naka kai din ma ka yi ga wuta su din ma sai abin da Allah ya tsakanin hakuri da rayin hakuri kaɗan duk mutumin da za a yi masa abu ya ce ba zai haƙura ba to ba za ka iya haƙura a jahannama ba abokin zama ba wai ba an zauna haka ba ne haƙuri ake yi haƙuri maganin zaman duniya haka ne eh abin da haƙuri bai yi ba rashin haƙuri ba zai yi ba mahausa suka ce mai haƙuri yakan dafa dutse har ya sha romansa kaga dutse in ya dafu in ma bai narke ba dai ka ji zagi zagi ko in aka yi hakuri yau da gobe ai ba abin da ta bari to yi ne Allah ya ce wannan gida na aljanna ba kowa bane za su gada fa ni ma uku badiyar wannan gida ne sai mai hakuri in ba hakuri ga aljanna ba ya yiwuwa tun ba hakuri a za ya zauna malami yawan kace ba za ka yi hakuri ba da almajiran ka ma ba za ka zauna ba idan uba ka ce ba za ka yi hakuri ba ƴaƴan ka ma ba za ka zauna abun ka ba yawan kace ba za ku yi hakuri ba goro za ka zama wala yau in dai mace kace ba za ka yi hakuri ba da abin da mata suke yi to goro za ka zauna zama da iyali ba zai yiwu ba abokan zama zama da su ba zai yiwu ba yaran ka zama da su ba zai yiwu ba yan unguwa zama da kai da su ba zai yiwu ba malami da almajiri ba zai yiwu shi yasa aka ce da annabi walau kun tafazzan gari sarkar ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك gaba ka فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله Allah ya ji ya annabin Allah walau kun tafazzan gari sarkar da kana kaurara fushi ka zama mai yawan fushi da mutane sun baje sun bar bayan ka fa abuwanu ka musu rangwami da abin da sabon suka suka maka wasu gafir lahum ka nema musu gawara nan gaba da abin da za ka yi kira wasu ka dinga shawara da shi to Allah ya gaya annabi haka bare mu sai ya sa jama'a dinga haƙuri wato waso bil sabar wato waso bil marhama a dinga haƙuri aljannan ma ba haƙuri shigansa ba ya yiwuwa wannan ya min abu kaza ba zan yadda ba wannan ya min abu kaza ba zan yadda ta ya za a shiga aljanna dole sai ana haƙuri ana addu'a bayan haƙurin kuma sai kun gama da addu'a iyalanka ne yaranka ne ƴaƴanka ne karka ce da faɗa kaɗai yaran sun zama na zamani in ka maza da faɗa ma har za a kai ka abin kaɗi ne wa ɗan naka in ka yi faɗan kaɗan to ka dawo ka yi haƙuri kuma ka bi bayan yaran da addu'a bare ma kana malami kana mummunan magana akan yayanka bai kamata ba sai ka tara mutane a sauke gurani ya addu'a yaran nan na Allah ya shirye mun su a dalilin su yaran unguwa ma Allah ya shirye su faɗa ka dai ba zai yoyi ba idan iyalan ka ga abin ba daidai ba wata ma ka auro irin wannan ne to ka gama da addu'a ka gama da hakuri mutanen unguwan nan sun zane ne in gaje wani unguwan ma haka ne maki da masoyi ba a guzurin su duk inda gaje jiran ka fiki wani unguwar gaje ma sai an faɗa a ce wannan mutumin nan ne ba unguwa kaza ko roya kai kuma da hankali gwara ma zama unguwar taku gwada zaman gwanna in a gona ne kuke da maki wani ya ma barna ko na abu ni ban yadda ba zan yi kara to kana yin kara wannan mutumin wata gaba ce abokan gaba kuma rage su ake duk lokacin da kake kara wa kanka abokin gaba al'amari zai ma wahala abokan gaba rage su ake kuna adawa da wannan to ka sassauta ka je ka same wani tsakani na da kai na ga kana mun gangam duk Allah duk annaba in wani abu na ma a yafe mu zo mu yi musabiya to ka rage shi nan gaba sai kana addu'a duk wanda ya tsaya ma Allah ya ma maganin sa amma yau ka bara gaba da wannan ba kare ba da wancan ba kare ba da wancan ba kare ba za su ma yawa bacin rai yana yawa abokan gaba suna yawa fitina yana yawa sai abin ya taru al'amarin naka duk ya lalace shiga aljanna ma ya gagara to a wannan zamani namu to Allah ya ce mala'ikun za su muku sallama ne su ce ba komai ne shigar da ku wannan gida ba ai bi ma sabartum bi sabarikum fi dunya fa ni'ma madalla uku ba dare da ƙarshen wannan gida wanda ya haƙuri uku ba kuma wannan ƙarshen naku a ce gidan aljanna ne والذين ينقرون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدير wallazi na sune wa'anda yankuruna ahadan layi kaga wa'anda suka warware alƙawarin da suka dauka wurin Allah min ba'di misaqihi bayan da sun da alƙawarin wa yakadauna suna yankewa ma amara Allah bihi abinda Allah ya umarce su an yi salasa sadar wa yusiduna bil ardi suke barna a bayan kasa bil kubra da kafirci wal ma'asi da sabon Allah Allah ya ce to wayannan ulaika lahum la'anat Allah ya ce su ne fa gamuwa da la'ana alburi min rahmatillah ni zanta gaba da rahmar ubangiji walahum Allah ya ce su udiyar su ne da mummunan gida al'aqibatu sayyi'ati mummuna abanki fi darul akhirati a gidan lahira wa hiya in baka santa bai tace jahannama to ya Allah ya ce الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر Allahu Allah fa yau sai dan rizqa la Allah shine yake shimfida arziki yuwazi a wuyar wata ta liman ya shafa ga wanda yake so wai kadir wani kuma sai Allah ya kunta ta yi yura yi ka wuya kunta ta liman ya shafa ga wanda yake so duk da sanin Allah wani sai ga Allah ya bai abin duniya fala fala fala wani kuma kurin da abin da zai sai ka gani a cikin talauci to in kana son wannan din ko kana tausayin sa ba wani abu za ka yi masa ba ka yi addu'a ka bar shi da wanda ya bar shi da talauci ba ruwanka duk yadda kake son sa wanda ya yi ki ya fi ka san sa akwai mutumin da yi talaucin shine arzikin akwai mutumin da arzikin shine talaucin dan wani mutumin an bar ya talaucin duniya sai ya zauna lafiya ran da ya samu arziki yanzu zai tada hankalin yan garin ku yana samun arziki za ga ya dauko sojoji ba ma yan sanda ba yace a zo a kama wani da talakan sai yake ba zai yi ba wani kuma arzikin shine talauci idan an ba wani arzikin zai yi wannan halin wani kuma idan an baya arzikin ana baya arziki a wannan lokacin sai ya dinga muku kokari ya je ya kawo haɗi ya je ya kawo shinkafa sai mutane su ci arzikin shi wannan idan bar shi talauci to talaucinsa zai zama ɓacewa ga mutane arzikinsa shine rahama akwai wanda arzikinsa shine azaba wani yana samun arziki ya dinga fasikanci ya dinga neman matan mutane ya dinga uzurawa ya yi karan wane to Allah ya bari talaka kyale hi mana ina ruwanka Allah baya masa wayo ya fi kowa sanin halayyan bayansa hanyoyin neman arzikin ko ba ɗaya suke ba akwai mutumin da arzikinsa Allah ya rubuta ma shi a inda kake za ka samu akwai wanda ya rubuta arzikinsa inda yake ba zai samu ba sai ya je wani gurin akwai wanda arzikinsa ba sai ya je can ba a tafi zai tarar in Allah ya rubuta ya kaddara arzikin ka nan ya zaune to in ka iya da ka tafi duk inda ka je yawo ba za ka samu komai sai ka dawo inda aka rubuta ma wanda kuma arzikinsa an ce sai ya taye in ya zauna higo ba zai samu ba wallahi sai ka je inda arzikin ka yake wanda yi matafiyi ne in ya je can ba zai samu ba in ya zauna nan ba zai sa kullum sai a zirga zirga zai gamu da arzikin kuma Allah ya fi kowa sanin halayyar bayinsa wata rana mun ba ku labari wani bawan Allah ne balaguro ya kama shi ya kama hanya yake tafiya yana tafiya yana tafiya malam da ya zo tsakiyar daji sai ta da rijiya a tsakiyar daji yana ne rijiyan ya gani zai yana jin iruwa zai sha ai da ya leƙa rijiyar sai ga abin mamaki nan gefe rijiyar ya ga mutum a tsugunne sai shiru da ya leƙa ɓangare ɗayan sai ga ga maciji a nan naɗe da ya leƙa ɓangare ɗayan sai ga ga damusa shi ma ya tsugunna da ya leƙa ɓangare ɗayan sai ga gogon biri kowa gurin zamansa daban ga ruwa a tsakiya suna gargaɗin rijiyar nan biri nan damusa nan maciji nan mutum da yanzu da guga sai mutumin ya ɗaukai ya ce bawan Allah ya ce na'am ya ce don Allah ka yi wa Allah ka cire ni a rijiyar nan ina tsakanin makiya ga damusa ga gogon buri ga maciji da Allah ka cire ni ka taimake ni da yanzu da gugan ya ji nauyi ya ɗauka mutumin ne da ya ji a yi macijin ya fitar sai macijin ya koma gefe ya zauna da ya sake zira guga ya ji nauyi da ya zira ya fitar a ya gogon birin ne sai ya tsalle ya ga daji da ya zira guga ya ji nauyi ya fitar a ya damu sanne saura mutum zai sa guga macijin sai rike guga igiyar sai Allah ya bayi yinko ya ce kar ka fitar da mutumin nan to me dalili kuma dabbobi wanda za ku cutar da ni na fidda ku bare mutum dan uwana ya ce wallahi sai na fidda ya ce kace kar ka fitar wannan mutumin kyale wallahi sai na fita sai ya ce to shi kenan sai mucijin ya saki yin hima shiga dajin ya sa guga ya biro ya jawo mutumin ya fitar suka zauna hira bawan Allah ya ce ba ni labarin ka ya ce wallahi ni da ka ganni nan na zo ne rijiyar nan na dan jin iruwa ni ma kurin Allah ya kaddara na fada to da na fada na je wayannan mucijin da wannan abun su ma yadda abin da ya same ni dai su ya same su a nan bai ce mun dade ba muna rijiyar nan mun kusan kwana sha biyar to ya rayuwan ku yake jan mutum ya zo ya leƙa in gaban sai faɗi inda wani mangoro ko na abu ya jefa to ni da gogon birin nan sai mu ci idan dare ya yi wani dabba ya faɗa da nan sai ya ci in ƙwari ƙanana sun faɗa sai mu koma gefe mucijin kuma sai ya ci haka muke rayuwa ba mai taɓa kowa mucijin yana kiwo shi ma da musan yana kiwo da abin da ya samu na dabba ya fada zomo ne me sai ya ci ni kuma wani ya leka wani abu ya jefa kayan abinci ya tsorata to da biyu ni da burin sai mu ci shi wa muke ji idan dare yayi kwarina suka fada shi ma sai ya fito ya yawa haka muke zaune ba wanda ya ce su kowa to amma ban Allah kai dan wannan gari ne yace ni a gari kaza na taso zan je gari kaza to ai ni kuma a gari kaza nake to madalla madalla suka yi ban kwana to sai wata ran mun hadu da Allah wata ran ka je dai na gari kaza wanda ya fitar da su a rijiya ya yi bulaguron da ya je dawo shi ma gugun shi ma mutumin suka yi ban kwana ya tafi to wannan wanda ya fitar da dabbobin nan a rijiya sai wata ran bulaguro ya kama shi yana tafiya kuma ta wannan hanyar ya zo tsakiyar daji sai ga katon gwaggon buri mala ya nufo shi ya ce to yau kwana na ya kare sai tsaya yana jiran ikon Allah gwaggon buri da ya zo mangoro ne ayaba ne inabi ne tufa ne sai wani ya ce Allah sarki a yi wannan gwaggon burin da na fitar ne bai manta alkhairin da na yi masa ba sai ya ɗauki kayan sai ya kunshi ya ce na gode yana tafiya yana tafiya can an jima sai ga damusa ya taso masa da ya ja kura ya tsaya ya turmike sai ya kasa gaba ya kasa baya da yawo ya sai ya ga damusa ya rinta ma ya tafi wani guri sai ya ce to kar na yi gaba mu je mu haɗu da damusa barin tsaya nan yana tsaye yana tsaye ɗan wani lokaci sai ga damusan ya zo gunsa a yi damusan da ya je wani gari yar wata sarki aka yi wa aure ta fito kilisa duk kayan zinari ne man gaje sai kaɗe ta ya ciro gwalagwalan kayan ya zo daji ya kawai ba mutum sai mutum ya ce ikon Allah a yi wannan damusa bai manta da abin da na masana alkhairi ba sai kunshe kayansa ya yi niyya zai shiga garin to wannan garin da zai je wannan mutumin da ya fitar a rijiyar yana garin sai kurin su Allah ya gama hidda mutumin sai ga lafiya lafiya ya gaji alhamdulillah wane yace eh a lokacin kuma sarki ya sa hela wani dan fayifa ya kwace kayan wuyan sarki duk wanda aka gani a kawo a daure a sare wuyansa ana wannan kokarin shi kuma garin ya dosa sai kuma sai game da wanda ya fitar a rijiya sai gaisa wani lafiya lafiya ya gajiya ka gane ni yace a'a yace Allah sarki sau da aka yi mutum alkhairi sai wanda aka yi alkhairi shi zai gani ka manta wani lokaci da damunsa da maciji da abu kaza ka fitar ali yace kwarai yace ta ni ne mutum kai ne ni ne kai ne yace ta ba wanda na sani sai kai dama ni ba garin zan je wallahi ga wani kaya nan wanda na dan samu tunda ni ban san garin nan ba na gwal ne macijin nan ga abin da zakin nan damusa ya mun ga abin da kai birin ya mun da masan ma ya ban wasu abu kayana ne amma tun da kai ne dan uwana gwal ne na gani da masan ne ba ne ka je gari idan ka je gari kai shigar mana ka siyar ka zo kai ma ka dau abin da zaka dauka ni ma dauka kai ne dan uwana ce ta dan uwa zauna a nan ina zuwa da ya karbi kaya ba inda ya tsaya sai gidan sarki yaje je sarki yace na'am sarki yace na'am na kama barawon ka barawona yace barawon ka barawona yace yace ga kayan ba na karbo na zinari ya za a yi jihada da fadawa mu yana zaune malam hankalin a kwance tun da ya baiwa wanda ya fitar yana nan yana jira yana zaune can an yi haka ya ce wani kawo ya ce gashi shi yana cewa kai ne ya ce shi ne abinan fadawa sai duka sai gora aka yi mutum jina jina aka ɗauki aka yi gidan sarki duniya ta taru ku zo ga ɓarawan da ya kwacewa sarki kayan yasa duk duniya ya taru an ɗaure shi a salabu haka za a sare wuyansa to a mucijiyar ramunta yana garin daga nan gidan ta zo nan daga nan gidan ta zo nan sai mucijiya ta lega ta ga wanda ya fidda ita a rijiya za a kashe to sarkin yana zaune da ɗan sarki ta yi tsalle zai ta nan naɗi wuyan ɗan sarki sarki ta ya fita da gudu ya tsaya aka kira fadawa me yawara a kai mucijiyan nan su mutu da yaro a bar maciji ya kai yaro sai wani mutum ya ce ai sai miki bil kabari qala li nabi sallallahu alaihi wasallam inna al hayata tasma'u shay'an min kalimati al insani wa sala hadha al hayati ma dalil li taf'alu hadhihi al fi'al ta labari mun ji annabi ya ce macijiya tana jin maganar mutane ya tambaye ta ko da dalili da haka tambaye ta tace wallahi idan ba ku san ce mutumin nan da kuka daure ba sai na kai yaron nan banda wannan ba kya bukatan wani abu ce bukata na kurin a sake shi ya tafi garin su shine zan bar yaron nan aka dauke mutumin nan an sumar da shi a kunce hannayensa a kunce kafafunsa aka dan bayi sutura aka sa masa aka ci a sake aka sake shi sai da ya fita ya nisa macijin sai ya warware ya bi shi mutumin da ya yi nesa ya kama gudu yana gudu ka san maciji ya fi mutum gudu nan da nan macijin ya tadda shi sai ce ya ba Allah ya ce ba na ce kar ka fitar da kar ka fitar da wannan mutumin ba ai na gaya ma ya ce to kai wanda bai ji bari ba to yasa bawan Allah ka gan shi a wani hali in kai masa bai fita ba ka yi addu'a kamar da wanda ya halice ya bi dalilin sanadiyar da ya tsalihi a wancan hali to mu je الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر Allah zargi Allah fa yau sai da rizka Allah shi ke shin fada arziki yi wasiya yake walwata shi liman ya sha ga wanda ya zo gadiru kuma sai ga Allah ya kunkuta yi rayi ya kunta tahi liman ya sha ga wanda ya so ya kai gaba wa farihu bil hayati dunya za ka ji mutanen birnin maka suna alfahari na faɗin rai billah hayati duniya dalilin wannan rayuwa ta duniya ai bi ma na biya saboda abin da suka samu a wannan rayuwa ta duniya wa mal hayati wa mal hayatu dunya fil akhirati illa mata hayatu duniya ba komai ne wannan rayuwa ta duniya da kuke gani fa fi jambi hayatul akhirah da gefen rayuwar lahira illa mata wani jin daɗi shehu wani abu ne kalilan ɗan kaɗan ya tamato bi wanda za a ji daɗi da waya zabu kuma daga baya abin ya tafiye wa yaqulu allazina kafaru laula unzila alayhi ayatun min rabbi wa yaqulu allazina kafaru za ka ji inda suka kafirce ma Allah min ahlil makka daga mutanen birnin makka laula wai shin hal unzila alayhi me yasa ba za a soke wannan annabi namu ba ayatun wata alama min rabbi ya gumma halittinsa kamar sanda da aka ba annabi Musa waliyadi da hannu wannan kwata da taguwa da aka ba annabi Salihu ya Allah ya ce qul inna allaha yudillu man yasha ya musu lahun da su inna lahi ubangiji yudillihi ne yake batarwa man yasha wanda ya so idlala sai ya bar da shi fala tugni anu al-ayati ya koda an sauke ayar ma ayar ba za da wadatar da komai ba wa yahdi wa yahdi ilayhi man wa la yahdi Allah yakan shirya ilaihi zuwa gari ai ila dini zuwa addinin sa man ana ba wanda ya juya raja ile wanda ya juya zuwa gare shi alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah alladina amanu kaga wanda suka bada gaskiya da Allah in dai sun bada gaskiya da Allah tada mai inna qul zuciyarsu da halin da zai ga ciki za ga ta samu nutsuwa da zikirla da ambatan Allah wa da hu da alƙawarin da Allah ya musu in dai sun tuna da Allah zai ga zuciyarta suna samun nutsuwa ala ala bi dhikrillah tatma'innul qulub alama anan nan bi zikirla ku dinga ambatan Allah ba idan kuka ambaci Allah ko da wani abu da ya dame ku yayi maku karsayi a zuciyarku ko wani gillu ko hasada ko wani jinya duk lokacin da aka ce la ilaha illallah to yin haka sai za ta dama ina alqulubu zuciyanku zai ga ta samu nutsuwa sai ga kaji daɗi a ranka mana duk wani abu da ya dame ka na masassara da shamajika da mashawuya duk sai ka ga Allah ya dauke ma sai ka ji wanda ka samu nutsuwa imanin ka yana ƙara tabbata kuma sai ka ji jin daɗi a zuciyarka saboda an ambaci ubangiji Allah ya ƙara mana haka Mm.
الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب allazina amanu kaga wa'anda suka bada gaskiya da Allah wa bil salihati suka yi kyakkyawan aiki mutada ne ga labarin su bi aljanna yana maraba mazari ne mina dai aw shajaratin fil janna ko kuma dube ne itace ne a gidan aljanna yasir rakib mahin kan daba yakan yi tafiya fi zilliya inuwan da meta amin shekara 100 ma ya ka dauha amma shekara 100 ma ba zai iya yanke inuwar ya fita ba lahum a gare su uhudul ma'ab ko sune da kyakkyawar makoma almarji majuya yi tace gidan aljanna كذلك أرسلناك في أمة قد خلا من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن kazalika haka nan kama arsalal anbiya Allah ya ce kamar yadda muka aiko annabawa kabla ka can gabanin ka arsalaka Allah ya ce mu ne muka aiko ka ya Muhammad fi ummatin mun aiko su Allah ya ce fi ummatin cikin al'umma kada kalan wanda sai daga sun shuɗe min kabla ya can gabanin ta ummamun al'ummati litatluwa domin ka karanta alaihim a gare su allazi awhayna ilayka abinda muka yi wahayi zuwa gare ka yini alqur'ani wa musulmin Allah ya ce yakfuruna suna butulcewa suna kafirta bin rahman da sarki alhai su kalu yayin da lamma umiru bi sujudi an umarce da sujada sai suka faɗi maganar da bai dace su faɗa ba قل هو ربي لا إله إلا هو sai daga ya musu lahum da su huwa rabbi shine ubangiji la ilaha babu wani sarki abin bautawa da gaskiya illa huwa fa shehi ya Allah ya ce عليه توكلت وإليه متاب alai a garin sarki Allah ta wakanta muka dogara wa ilai zuwa garin Allah mataban nan zamu jiya wannan zala wannan aya ta sauka lamma na zala yayin da ta sauka lamma qalu lahu yayin da suka ce in kunta nabiya idan kar Allah ya sa kai annabi fa sayarna jibal makka fa ka sa duwatsun maka su tafi su bar gurin waje Allah na biya alharin kuma a sanya mana ƙoramu wa uyunan da idan duna lina gariza dan mu yi da shi wa nazarau mu yi shuka wa ba'adala na abana kuma ka tar mana da iyayen almauta matatu yukallimuna iyayenmu su yi magana da kai annaka nabiyin su ce mana kai annabi ne ya Allah ya ce ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموت walau da dai anna qur'anin shi wannan qur'ani sirar bihil jibalu kamar yadda suka faɗi zai tafiye da duwatsun maka ya zama duk ba duwatsun na kalar a ce an tirato duwatsun an amaki ne ha gabarin guraben an kuɗi aisha ga kat bihil arzu ko kuma ta tsaga ƙasa au kullima bihil maute ko kuma a yi magana da matattu bi an yi hayu a raya su da ma amanu ba za su ba da gaskiya ba wannan lamari ba gare ka yake ba lillahi al'amru jami'a wannan al'amari gaba ɗaya na gare Allah la li gairihi ba ga waninsa ba fala yuminu mutum ba zai bada gaskiya ba illa man sha imanuhu sai dai wanda Allah ya so ya bada gaskiya dole gairihi kuma bayan wannan sa au an out ko kuma an utu a zo da ma'aikatar hu abin da suka kago wannan zala wannan aya ta gaba ta zo gallan ma arada sahab yayin da sahabbai suke nufi izhara ta bayyana ma iqdarahu abin da suka kago daman saboda tsammani bi imani mu gaban gaskiyansu ya Allah ya ce أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ba na mai as Allah ce wai ana ba su ana sani ba allazina amanu wa'anda suka bada gaskiya an dan nan makafa gudan Allah ya sha Allah ai da Allah ya zo lahadan nas wallahi da Allah ya zo da hiriya yi hiriya da annasa mutane jami'an baki daya ila imani zuwa gaban gaskiya min gairi ayatin ba tare da wata aya ba da Allah ya zo yi kenan ba ayan ma da mutane sun yi imani wala yazalu ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما سنوا قارعة أو تهل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله wala ya zalu bai gushe ba ba za su guye ba allazi na kawo inda suka kafirce ma Allah min ahlil kitabi tusibuhum za ta same su bima sana'u da abinda suka aikata ai bi sana'ihim ga aikin su ai kuma da muka kafirce qari ato mai kwankwasa dahiyatu mai dimatarwa ta qarahum za ta kwankwashe su bi sunugul bala da zambi zambi na bala'o'i min alqatl ne kisa wal azra da riba cewa wal harbu da yaki wal jabad wal jadab da fari aw ta hula ai da hulu ya muhammadu bije ko kuma ka sauka da kai da sojojinka ƙariban nan kusa min diyarhim ga gidajen su na maka hatta ya ce wa dullah har alƙawarin Allah ya gabe nasara na taimako alaihim a gare su inna Allah إن الله لا يخلف الميعاد inna Allah Allah madaukakin sarki la yuklifu Allah baya saba almi'a da alƙawari wa qad hada bil hudaybiya haqiqa annabi ya sauka a jejin hudaybiya hatta a ta fito maka har budin maka yazo ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أكدتهم wala kada hakika Allah ya ce uzu ziya sun yi izgilanci bi rasulin ga manzanni min kabli ga wanda suke can gabanin ka kama isi za a zai kamar da suka yi izgilanci zuwa gare ka wa haza wannan tafsilatun ban baki ne lin nabi ga wannan annabi na mu sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce fa amlaytu amma muka nuna jinkirin mu a mahalitu muka yi jinkiri lil ladina kafaru ga wa'anda suka kafirce ma Allah summa akatum daga ba Allah ya ce muka rike su bil hukumati da hukuma fa kaifa wayaya ne فكيف كان Allah عقاب ta wayya ya ƙarhensu ne ai huwa waqi'un abin da zai auku mauqi'a huwa ma'aukas kazalika haka nan afa'alu biman istiza wa biga duk wanda suke ma izgidanci haka zamu aikata musu afaman huwa أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت afaman huwa qa'imun yanzu a hada da wanda yake tsayayyen raqibun makiyayi ala kulli nafsi ga dukkanin manumfayi shine sarki Allah bima ka gaba da abin da numfayin yayi tsururi amilat min khairin ta aikata na alkhairi wa sharrin da sharra huwa Allah yini Allah kamar laisa kazalika yanzu da wanda bai zama ya zama tsayayye ga kula da kowane numfayi min al-aslami na gunki la ai ba za su zama ɗaya ba to dala ala haza ga abin da ke shirye da mu waja'alu وجعلوا لله شركاء duk da aka waja'alu sai suke sanyawa lillahi ga zariya Allah shuraka ababanta abokan tarayya قل سموهم wani ga ya musu samu tam ambace su lahu man wai suwaye ne أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول amma nan musa balle a tunabi'unahu wai shin ku ne za ku baiwa Allah labari takbiruna Allah ku ba wa Allah ladari bi ma yi bima da wanda bi sharikin ku cewa Allah yana da abokin tare la ya'lamu huwa da shi Allah bai sani fil ardi a bayan kasa istifhamu ne inkar na masanta la sharika lahu ba da abokin tare idh law kana la alama hu ta'ala ai da Allah yana da abokin tare shi zai fi kowa sani an zalika bare ma ya dauka gabarin haka Allah ba yi da abokin tarayya bal zuyina lillazina kafaru makaruhum am ko kuma bal tasammuna hum ku wani zai an bazan su shuraka da abokan tarayya bi zahirin da zahirin yin alƙawli na magana bi zanna da badili da tsammani wanda ba na gaskiya ba la haqiqata lahu bil badil wanda alhali babu wani haqiqa badanin ku bal zuyina lillazina kafaru Allah ya ji haqiqa ya kawata wa inda zai kafirce makaruhum makirtin ai kuburin kafircinsu wasadu wasadu an sabili wa man yudlil Allah fama lahu min had wasadu kuma wanda suke dakire mutane an sabili gaba da tabarkin shari'a wa man yudlil Allah wai duk wanda Allah ya bada shi fama lahu wa za a samu ne min hadin wanda zai hiryar da hi ya Allah ya ce lahum azabun fil hayati dunya Allah ya ce lahum a gare su azabun Allah ya ce wallahi za mu azabtar da su fil hayati dunya a wannan rayuwa ta duniya bil qatali akai yasa a gurin yaki wal azra wanda yake da dogon kwana ribice ya zama bursanan yaki wala azabul akhirah wala azabul akhirati ashaq a duk da kuma wala azabul kaga azabu da tar a lahira ashaq wa ashad min shine mafi tsanani da wannan na duniya wa malahum wa malahum min allahi min wa wa malahum wa za a samu ne من الله daga azaban Allah min waqin mani wanda zai hana a yi musu azaba masalul jannati allati wida almuttaqun Allah ya masalu zamu ba ku misali aljannatu la aljanna allati wida wanda aka alƙawarta ta ba ga kowa ba almuttaqun ga wanda suka ji tsoron Allah mubtada ne kabar huga labarin mazuhun an shafi fi ma na ɗari cikin abin da na kunsu muke labartawa alaikum a gare ku ya Allah ya ce tajari min tati alanharu ukuluha daimun wa zilluha tajari idan mutum ya ga aljanna tana gudana min tati ya gardan da Allah na haru koramai ne guda hudu ukuluha ma yukulu fiya duk abin da za ku ci a gidan aljanna daimun madawwami ne la yafna baya kare wa zilluha inuwan aljanna daimun madawwami ya ce la ta la tansiquhu shamsu babu wani shuwala shuwala na rana li adam ya biya dan asali a gidan aljanna ma babu rana to ya Allah ya ce tilka ruk tilka la uquba allazina taqa wa uquba al-kafirina nar tilka la jannatu kaga wancan nan wani aljanna uquba yi ne karhe na gida aqibatu allazina ittaqu shirka wanda ya kiyaye bai tara Allah da wani ba uquba al-kafirina karhen gidan kafiri kuma annar ita ce wuta والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك والذين سنوا عند آتيناهم الكتاب kago inda muka ba su littafi kawo abdullahi dan salam wa gairihi da wani zammin mumunan yahudu daga mumunan yahudawa Allah ya ce ya farahu na suna nuna murnarsu bima unzila ilayka da abin da muka saukar gare ka limu wa bakati saboda dacewa da ma inda hum abin da ke gunsu wa min Allah azabi wa min Allah azabi man yunkiru ba'da wa min Allah azabi daga cikin wannan jama'a allazina ta'azzabu alayka wanda suka yi gangami gare ka bil mu'adati da adawa min al mushrikin na mushrika wal yahuda da yahudawa man yunkiru barahu abuk wanda shayin su suke musantawa ka zikir rahmani kamar ambaton ubangiji wa ma'adal kisarsa da abin da yawa ne ce na labarai kulin na ma umirtu an abudu Allah wa la ushrika bi kalma ya musu inna ma umirtu cewa ba ni ba an umarce ni ai bi ma unzila ilayya da abin da aka saukar gare ni an bi an abudu Allah na bauta ma Allah shi kadai wala ushrika bi kada na tara Allah da wani ilaihi ad'u wa ilaihi ma ad'u nake kiran bayan Allah su dawo zuwa ga Allah ai ibadati wa shari'atihi wa ilayhi zuwa ga Allah ma'abun majuya take armazi makoma wa kadhalika anzalnahu hukuman arabiyya kadhalika haka nan al-inzali yanda muka sauke al-qur'ani anzalnahu Allah yace mu ne muka sauke da al-qur'ani hukuman arabiyan da hukunce hukunce arabiyan da luggan larabci ta ko bihi bainan nasi da ita ce muke shari'a tsakankanin mutane ولئن اتبعت ولئن اتبعت أهواهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق ولئن اتبعت دا ذات بيوا tabiya da zaka biya a wawan biya soyayyen zuciyarsu alkufar bi ma ya da una kai ne cikin abin da kafirawa suke kirawa izuwa gare ka min millatin daga addinin su fadaran kaddara ma ba da ma ja aka minal ilimi bayan mun zo ma da sani bitoyi da ɗayan ta Allah malaka mai ke gare ga minan lahi daga zabar Allah wal kitabu lir rasulullah wal muradu li ghairihi min dan zaida ne wali ba wani mai taimako wala wakin babu mai karewa mali min azabi nazala wannan ya sauka lamma ayaru yayin da suka yi wa annabi gori bi kazratin nisa'i suka ce yana da yawan mace ku ya Allah ya ce wa laqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa zurriyya wa laqad haqiqa arsalna Allah ya ce mu ne muka aiko rusulan manzanni min qablika wanda suke can gabaninka wa ja'alna lahum azwajan Allah ya ce haqiqa mun sanya musu mataye da yawa su ma wa zuriyatan da zuriya kamar annabi dauda matansa ɗari annabi sulaimanu matansa dubu amma yahuda suke hazara saboda annabi yana da mata guda tara ko goma aula da yaya wa anta mislun to ai kai ma kaman su kake wa ma kana li wa ma kana li rasulin an yati bi ayatin illa bi iznillah wa ma kana li rusuli ai bai kasance ga manzo ba minu daga cikin su an ya ce bi ayatin ba wani annabi zai zo da aya yadda al'ummarsa suka nema illa bi iznillahi sai da izinin Allah لأنه دومن سو منزلن nan abidin bayi ne marbubuna ababan reno li kulli ajalin kitab kulli ajalin dukkanin mudda kitabun maktubun Allah ya ce akwai littafin da muka rubuta fi tadidu wanda za mu iyakance ya Allah ya ce yamhullahu ma yasha'u wa yusabbih yamhullahu Allah yana shafe minu ma yasha'u na abin da yaso kuma a wannan wata duk awa daya duk rana daya za a ce mutum miliyan su zama yan aljanna wanda da Allah ya rubuta wayannan mutanen yan wuta ne sai a juyar da su su zama yan aljanna to kaga tun da an shafe su daga wuta sun koma aljanna to yamhu Allahu ma yasha wa yathabitu kuma Allah ya tabbatar bi takfi wa tajdihi ma yasha irin abin da Allah ya so al akamu na hukumce hukumce wa gairi hada wani sa a shauke wani a hukuncin ma kuma a shafe wani a tabbatar da wani dan qur'ani yace manan zag min ayati manan zag min ayati la nusiha la tibkanin minha aw misliha alam ta'lam anna allaha ala kulli shay'in qadir alam ta'lam anna allaha lahu mulku samawati wal haka ardi al'amarin ubangiji yake duk lokacin da ka gani ko a hukunci ne an dauke wata an kawo wani to za a kawo abin da zai zama maslaha ne ga al'umma wa indahu an wa indahu ummul kitab Wannan ummul kitab yake ai asalu allazi la yataghayyaru minhu shaw wanda babu wani abu da zai jirgi wa huwa ma katawa fil azali shine abin da aka rubuta na timbil azali shine lauhil mahuzi وإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك wani البلاغ ma Allah ya ce ko ba yaushe ne fi idgamin nuni inna sharbiya ma mazida nuriyan naka Allah ya ce ko ba yaushe ne da za mu nuna maka barin lazina idun shahin abin da muka musu tanadi bihi da himin azabi na zuwan azaba fi hayati ka zama na rayuwanka wa jawabu sharri kaga amsa sharri dan mazuwan a daga an shafi ai ba za ka wannan auna tawaffayen na ko mu karbe ranka qabla fi azibi mutun gabanin ba azabtar da su ba to ya rasulullahi ko ma menene Allah yake kai hakuri fa inna ma alayka abin da yake tare da kai al balagu iyar da manzanci la alayka illa al balag babu wani abu tare da kai illa tabligu sai dai iyarwa mhm.
وعلينا Allah الحساب ya ce in dai sun gama abin da suka dama suka dawo zuwa gare mu a lahira wa alaina a nan gare mu mu ne in ji Allah alhisabu za mu yi musu hisabi idan saru ilaina yayin da suka zo gare mu fa nujazi mu Allah ya ce sai mu saka musu da abin da suka aikata أولم يروا أنا ناتي الأرض ننقصها من أطرافها awalam yarawai shin ba kwa gani da mutanen birnin Makka anna natil arda Allah ya ce mu ne muke nufo kasa ardu kun wannan lardin naku nan kuzuwa muke tawaye ta mina dirafiya daga gefen ta bilfate ala nabi ko ka fasara da ba da budi ga annabi ko kuma in ba wannan bane Allah ya ce awalam yarau Allah ya ce ba kwa gani natil arda muna nufo kasa mina dirafiya mun nan kuzuwa muna tawaye ta muna dirafiya daga gefen sasannan da idan an ce wannan malamin babu ya koma ga Allah to wanda zai gaje ba zai kai wannan malamin ba wannan garin ma an gaji wannan malamin ya mutu wannan ba zai kai da haka ake tawaye duniya duk malaman na Allah Allah yana tattara suna komawa gare shi sai gani duk wannan yaje wanda ba zai zai koma gurin Hausa suka ce gurbin ido ba ido bane Allah ya ce mu muke haka a hankali a hankali ilimi za a fara daukewa a duniya to ya Allah ya ce والله يحكم لا معقب لحكمه wallahu shi ubangiji Allah madaukakin sarki ya hukumu Allah bai yake hukunci fi kalji daga halittarsa bi ma ya sha'u da abin da ya so Allah madaukakin ya ce la mu'aqiba ba mai hukuba ai larar da ba mai juyarwa le hukumi ga abin da Allah ya hukunta dole abin sai ya tabbata wa huwa sari'ul hisab Allah yi sarki ne mai garajen hisabi daga karfe 9 zuwa 11 duk abin da za a an gama wanda za a sa ya wuta an sa yi wanda za a sa ya aljanna Allah ya gama komai wa qad makara allazina min qablihim falillahi almakaru jami'a kada magana hakika ba sun yi makirci allazina min qabli wanda suke can gabanin su min al-umam na annabawa min al-umam na al-ummati bi anbiya'ihim da annabawan su kama makaru bi ka kama yanda wayannan suka yi makirci a gare ka amma falillahi al-makaru jami'a dukkanin yadda za a juyo wa da mai makirci makirci Allah yi ne masani ga yadda za a juyo wa da mai makirci makircin da ya aikata ya lamu ma taksibu kullu nafas ya sa tun mutumin da zai makirci ya yi hankali rama mugunta wasa suka ce to na yi kaɗan in kai wasa kai za a koma ka faɗa walai zama karhum kama kare dan makircin da za su yi ba daidai yake da Allah ya jiwa da bawa makircin sa ba li annahu ta'ala wa sayalamu al-kafiru liman uqibadayn ba Allah bai ne masani ma da zai kullu nafsi abinda dukkanin manumfashi yake aikatawa Allah shine masani fa yu'addu la dan duk abinda ba waye za a yi masa da jaza'u sakamakon sa wa hadha huwa al-makr wa la yina makirci kullu dukkanin li annahu yatin bi dan hakika zai zama musu min haythu la yash'uruna ta inda ba ku ana sani ba abin zai zo wasa ya alamal kafir wasa ya alamal kafir liman uqbadai wasa da sannu ya alamal kafir kafir zai sani almarari bihi abin da ake nufi aljins jinsin kafirin za a sani ranar wabi kirata wani karatu alkufar kafirin liman uqbadai waye ne da ƙarshen gida al'aqibatul mahmudatu ƙarshen gida abin godiya fi dar al'aqibatu da gidan lahira alahum su ne da ƙaryen gida abin godiya amin nabi sallallahu alaihi wasallam wa za a ko annabi ne da sabansa wa yaqulu allazina kafaru lan tamrsala wa yaqulu allazina kafaru wa yanda zan kafirce ma Allah suna faɗa laka a gare ka lan tamrsala suna faɗin wannan magana mai nauyi a gare ka kullu kafa billahi shahidan bani wa bainakum kullu ya mutu shahidan billahi Allah madaukakin sarki shine shaida ai billahi tsakanina da kai wa baini tsakanina wa bainakum da ku ala sidiki akan gaskiya ta wa man inda wa man indahu ilmul kitab nan wa man indahu ilmul kitab da wanda yake da ilimin sanin littafi min mu'minan yahudu daga mu'minan yahudawa wan nasara da nasara su ma za su bada shaida akan tabbatin manzance Muhammadu Rasulullah Muhammadu Rasulullah Muhammadu Rasulullah
gaskiya ne mu je suratu ibrahim alayhi salamu maqiyatun wa ya arba'un wa kam sunayya wannan sura ne mai bayanin annabi ibrahim an zauke ta birnin makka banda alam tara ila allazina baddaluni matallahi kubra tana da aya hamsin da biyar ko hamsin da hudu ko da biyu Allah yi ne masani ko da ɗaya.
Bismillahir Rahmanir Rahim.
Bismillahir Rahmanir Rahim.
Alif Lam Ra.
Da lanjaye da ra wannan harafi guda uku Allahu a'lam bi muradihi bi zalika. Allah yi ne masani da abin da wannan harba ya kunsa haza Qur'an wannan alqur'ani.
Kitabun anzalallahu ilayka li tukhrija an-nasa min adh-dhulumati ila an-nur.
Haza alqur'ani jama'a kun ga wannan alqur'ani to fa kitabun littafi ne. anzalana wanda muka saukar ilaika zuwa gare ka ya Muhammadu ba da banza ba litukrijan nasa mun aiko ma da alqur'ani ne dan ka fidda mutane min zulmatul kubri daga dugun kafirci ila nuri zuwa ga hasken imani bi izni rabbihim ila siratil azizil hamid izini ai bi amr rabbihim da umarnin ubangijinsu ai wa bidal min ila min ila nur ila siradin zuwa ga tabarki al'azizu mabuwaye algalibu mai rinjaye alhamidu sarki abin godiya almahamudu abin godewa Allahu lazi lahu ma fi samawati wa ma fi Allahu shi ne sarki Allah bil jarri ka karanta ko ce da jarra badali ne kwadabi ne na bayani wa ma ba da abin da ya ba masa siffa ne wa rabu inda ruwa ne mubtada ne akbaru ana ba da labari allazi bai ne sarkin da lahu ma fi samawati duk abin da zai yi a samai mallakan Allah ne halittan Allah ne kuma bayin Allah ne wa ma bil ardi wanda yake kasai mulkan mallakansa ne wa kalgan halittansa ne wa abidan bayansa ne wa wailun وويل للكافرين من عذاب شديد wailan tsananin azaba ya tabbata lil kafirin daga kafiri min azabin shadidin da azaba matsananciya mm.
الذين يتهبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا allazina sune wa'anda ba yastahibuna suke zaba ayyaga taruna suke zaban ala hayata duniya wannan rayuwa ta duniya alal akhirati akan rayuwa ta lahira sun zabi rayuwar duniya akan lahira yahudawa ne da nasara sun fuddare da abin da duk Allah zai ba su a lahira wai sadduna nasa suna dakile mutane an sabilillahi gabanin addinin Allah waya buguna ha suna nema wa mutane iwajen tabarki makarkaciya da karatun Muhammad ya ce a ce karka yi zo kai boko an bar hanya mummuna an dawo da mutane hanya makarkaciya to Allah ya ce to kaga wayannan ya Allah zai da su ranar gobe أولئك في ضلال بعيد wallahi Allah ya ce wayannan suna cikin bata manizanciya saboda haka duk mutumin da zai bogo kar kai bogo ka fara sanin wani abu daga addinin Allah idan baka san wani abu daga addinin Allah ba kai boko ba yadda za ka yi imani amma idan ka san tauhidi ka san Allah kawaidi ko lahallari kai karatunka daga alamtar kai ba zuwa nasi ka iya to in Allah ya da idan kai boko ba za a raba ka da imaninka ba bokonka ba zai hana ka girmama iyayenka ba bogonka ba zai hana ka dinga jin tausayin al'umma ba ko da wani kaddara ta zo an zaɓe ka to nan gaba kana da imani za ka ji tausayin al'umma amma ba yadda za a yi baka san Allah ba ka yi karatun yahudu daga baya ɗaure gaba na al'umma a baka na addini kuma ka jagoranci lamarin ba za ka iya ba saboda dama ba san Allah ba dama sanin abu shi yasa ake tsoron abu to wanda bai san abu ba sai ya zai ji tsoron abu to amma wanda ya bai wannan layin to sai ka ɗau boko a matsayin sana'a nan gaba kuma za ka zauna da imani ina ba ta kun fahimta وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم Allah madaukakin sarki ya ce wa ma arsalla wallahi Allah ya ce mu ba mu aiko ba min rasulin na dangane da manzo illa bi lisani qaumi duk manzon da zai zo da harshen mutanen sa zai zo ba ta ba aiko musu ba saboda kar wannan al'umman su kaba hujja dan ranar gobe kiyama yanzu wannan karatun da nake muku da bature ne abun Allah kuna da hanzari sai ku ce ai malam ba ma ji yayi Allah abin da wani ya faɗa ba mu ji bane ko da bai rabe ne sai ka ce ba mu ji bane to amma yanzu general ne ba wanda baya jin Hausa su ma mun ga wan suna ji su ma Hausawan suna ji kuma idan mun taya karatu idan ba mangen ya ce bai ji ba sai a juya masa yaran saboda haka ba wani ba mange da zamu je gaban Allah a lahira mu je ya ce yi bai ji wa ba babu shi an gaya mu a yaran namu mun muku a yaran naku mun muku kuma an dawo an yi da Hausa kowa mun kaba masa hujja an je gaban Allah Allah zai kira mu ya tambaye mu ya abin da kace muka ji a gurin annabin mu na bayi kun yi sarfi ce ya ubangiji mun yi sar a kira musu a tambaye mu a tambaye ku fala nas'alanna alladhina فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين Sura tambayi malami ya ce ya me ya gaya mutanensa ku mutane malamin me ya gaya mu to zan nan ne za a yi tankaɗe tsakanin tsaki da tsakuwa a ware tsakanin gari da gadari mun gama muku hujja ba mu taɓa muku wa'azi don ku ba mu kuɗi ba ko ba mu ce za mu zauna wa'azi ku biya mu ba ko ba mu taɓa ɗaura muku haraji ba ba ku da hujja ba abin da za ku iya faɗa ba wanda ya zo gun nan dan ya ɗau naira goma ko ashirin ya bani ba mu nema ba ko ba mu kira ku mun tara ku don ku mana noma ba bari a lahira ku ce aiki na ne yana ku karatu ba wanda kuma muka ce bai mana itace don za mu dafa to ba wanda ya zo muka ce kawo haraji za a ji a sai almajirai abinci ba a yi ba ko ba za a yi ba bayan nan kuma ba mu taba ce da ku har ila yau ku zo ku kawo kuɗi za a sayo ruwa a kawo muku ba wanda ya zo karatu ba mu taba cewa kawo kobo ɗaya za a baka littafi ba za mu sai nan miliyan hudu miliyan biyar kana da bukata kuma sai a baka ba mu taba ce ma kuma kawo kuɗi za a nema ma inda za a kwana ba an nema ma gurin kwanciya an nema ma inda za ka yi karatu mun baka kayan karatu Allah ya basa mun zama sanadi an baka ci an baka sha an baka ilimi ba tare da ka ce ka kawo komai ba to mun je lahira ka yi tunani dai in za a zauna kai ka san wanda zai ida tsakanin mu da kai kuma nasiyan nan an ma yi bil haƙi inda wani abu da ba ka yi ba gaskiya ba ka fito ka faɗa da abin da za mu ce ka yi sai mun yi sai mu ce ka yi abin da za mu ce ka bari in mun bari zai mu ce ka bari ba mu taba daura ku kan layi mun yi wani layi mummuna ba duk ƙasar nan kowa yana da rakwad ɗin mu bayo aka je makaratun nan mun kai muna wata ka kai ka fito fili ka ce ga laifin da mala abba ya duk duniya ka gaya musu ba za ka samu ba ba za ka taba cewa mun yi zina ba ba za ka taba cewa mun sha taba ba ba za ka taba cewa mun yi shaye-shaye ba ba za ka ce mun ci amanar wani ba ba za ka ce mun saci kayar wani ba ba za ka ce an haɗa baki da mu an coci wani ba sauran maganan kuma ka yi tunani inda akwai kar ka ɓoye ka faɗa in ko babu to za mu kafa ma hujja za mu kafa ma hujja kuma karatu da ake yi lil haƙƙi ne in ya biyo ta kai na faɗa gaskiya in ya biyo ta kan ka faɗa gaskiya amma baka ji tsoron ran da za mu je lahira ran da za mu je lahira a zaunar da mu fa Allah ya ba mu ba ma za mu yi magana sai da abin da ya biyo kanmu ta kaddara wanda ba yadda muka iya wannan kaddara ce amma dai a wannan tsarin in aka je lahira ba mange bai zo yayi karatu a nan gurin ko ya zo ya ji gaskiya ba yadda za a yi ba mange Allah bai kaba mana hujja da ba shine yaran mu wanda bai sani ba bai yadda ma wani bai yadda ma ba mangen bane kai wannan malamin ba waye ne ba ba waye bane ba mange ne kaman kaman kargo muke idan mun juye su man gawa ma rufe bakin su suke kam noyin nibi noyo noyina ma fanjo fanjina man goyon goyina ma kida tido kam fanje goye kida tirin nibi yin bayi yin lera wa kayya andiya tiya ku kama ya toyi lalle ni man garwan lina kaman da kaza ce ba sai ne anjo da abai awo mala aba wulina zai turan langonin ma ran langonin ne ra wani romana ba wulina na ci cin niro wulino kando za karun kidayi ra wula boye niro layya langin tu niro ciro ni an gwanjo na aka na zaba yau ciro layya ide tinna ciro wuri mane tinna ciro kumbo mane tinna a ra ni a wazura wula ka kan yi wulina menna a ka bande wato abi niro nan jiro ne gudam do kana wara ana wala to yake nan kaman dai a wacin wulina zai kalan nafsina ni an biya niya ya ta donde kala ne an galti wannan boyi zo tani a da yake kaman dai yau lera wa kaya kwaro kwa bara an dai nafkala a wulina zai kalan da ne yana da akwa nabi nafkala awa kama ala an dai kalan dai to to kaman dai abi wa kaya kaman dai kan janin awul gamala wulena kan donin rume tan dai gabriyan ba shi ke na ni kariyo sa man halin sandura za ku kiddin ba kan jiyanin a da wura sandura amma an dira a karun da di jaman da yana karun da yawon rayu yana nonu ram ba kuma da sandura wa ne bara na biya jaho a wani halayen wulle da huli kabbanan da yana falle a wadi ya ciro walle mu je cikin karatu wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi li yubayyana lahum Allah madaukakin sarki wa ma arsalna Allah ya ce mu ba aiko ba min rasulun wani dangane da manzo illa bilisanin Allah ya ce wallahi sai mu aiko da harshe qaumihi da mutanansa li bayyana lahum domin ya bayyana ma mutanansa li yabyimu ya fahimtar da su ma ta bihi na abin da wannan manzo ya zo da hi fa yudhillu Allahu man yasha wa yahdi man yasha Allahu Allahu Allah idillu Allah ya kan batar man yasha wanda ya so wa yahdi Allah ya kan shiryar man ya sha wanda Allah ya so wa huwa al-azizul hakim wa huwa al-aziz Allah mabuwaye ne fi mulki ya mulkin sa hakimin Allah gwani ne fi sunihi daga ayyukansa baya ajiya abu sai a mahallin sa wa laqad arsalna musa bi ayatina an akhrij qaumaka min adh-dhulumati ila an-nur wa laqad haqiqa Allah ya ce mu ne arsalna musa muka yi kwane Musa dan Imrana bi ayatina da ayoyi mutum guda tara wa kulina sai muka ce da ne Musa an aka riji maka a ne Musa aka fidda mutanenka na kabilan bani Isra'ilawa min zulmatul kubri daga dubun kafirci ila nuri zuwa ga hasken imani wa zakirun ka dinga musu wa'azi bi ayyamillah ka dinga musu wa'azi da ni'imomin ubangiji ayyamin lahi ba da ne kuma ne ni'imomin ubangiji inna fi zalika laayatin likulli sabirin shakur kuma fi zalika wancan wannan bayani da muka gaya maka a tazakiri na ambatarwa la ayatin Allah ya ce wallahi wannan ya isa alamun li kulli sabirin ga duk wani mai hakuri ana dace akan nuna wa Allah da shukuran mai yawan godiya linami ga nimomin da Allah ya masa wa in qala musa li qaumihi zkuru ni'matan lahi alaykum idan ja'akum min ali fir'auna yasumunakum su'a azabi يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم الله مدوكاكين سرجي yake ba mu labari Allah ya ce wani kun zamu ba ku labari idan kana Musa yayin da ana Musa ya faɗa li kaumi ga mutanansa uzkuru kutuna ni mata Allah nimar ubangiji alaikum a gare ku idan je ku yayin da ya zai da ku min ali fir'auna daga alolin fir'auna ya su muna kun fir'auna yana dandana muku su wal azabi mummunan azaba wai zabihuna abnakum yana kama ƴaƴan ku maza yana yankawa al mauludi da wanda aka haifar wa yasayuna yana wanzar muku yasabquna yana wanzar da nisa kun mace kun ku liqawli balul kuhanati saboda faɗin shayin maganan bokaye anna mauludan yulado za a yi wani ɗa min bani isra'ila da ƙabilan bani isra'ilawa ya kuna sababa zahaba mulkin fir'auna wanda zai zama shine sanadiyar tafiyar da mulkin fir'auna wa bi zalikum al-injam yanzu cikin wannan tsedarwan au ko kuma al'azabu wannan azaba bala'un akwai niman da yafi a ce Allah ya gaida da kai ko kuma akwai bala'in da yafi a kama ɗanka namiji a yanka a bar ma yarka mace من ربكم أو أبنجدكم عظيم ما يجرما وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم وإذ أذن رب أبنجدكم وينا مكهلا yana muka hela aina in shakartum wallahi da za ku gode wai ba godiya ne na baki ba godiya ne na ni'ima ni'ima ce bi tauhidi ka ga ni'ima da muka muku idan za ku gode da ɗayan ta Allah la azidanna wallahi za mu ƙara muku zamanin annabi Musa alaihi salatu wassalam wani bawan Allah ya je gurin annabi Musa dan Imran ya ce annaban Allah ka roƙa mana Allah mana muna cikin tsanani da ni da iyali na Allah ya mana arziki ka roƙa mana Allah annabi Musa ya tare na fula raka'a biyu bayan ya gama ya roƙi Allah ya ce Allah ga bawan ka ya zo neman arziki Allah kai masa sai annabi Musa daga hannu ya roƙa Allah yana roƙa Allah sai ga Jibril sai mala'ika Jibril ya zo mala'ika Jibril yana zuwa da mala'ika Jibril ya zo Allah cikin ikonsa sai ce alai musa ka gaya wanda ya zo roƙon arziki ka tambaye ka ce wai arzikin da yake so mu baya Allah ya ce baya rabin rayuwarsa da arziki zai yi rabin rayuwarsa da tsiya zai ƙare rabi talauci rabi arziki ka tambaye shi wanne ake so a fara bayi mu fara bayi arzikin ne daga baya iya ce ko a ɗaura masa talaucin daga baya arziki sai ne musa ya kira ya gaya masa ya ce tun da zai ma haka annabin Allah sai na je na shawarci iyalina ya ce to kaje ka da muna jiran ka ga jibril yana jira ya je gurin matarsa ya shawarci matarsa ya ce wance na je gurin annabi Musa ya roƙa mana Allah Allah ya ba mu arziki amma Allah ya turo masa da jibril ya tambaye mu rabin rayuwar mu da arzikin zamu yi rabin da talauci zamu yi to rabin rayuwar da zamu yi da arziki arzikin zamu fara yi daga baya mu yi talauci ko za mu daure mu fara cin talaucin daga baya mu yi arziki sai ce ya wani aka gamin ya ce ya to ka komo gurin a ne musa ka ce mu fara yin arzikin ya ce haɓa wance talauci bayan arziki ba daɗi ya bu komai ɗaci mu ji daɗi wance ya ce kar ka saba mai shawara ka kama tun da yawara ka kama shawarar zan baka kudin ka gaya masa a fara ba mu arzikin haka ne haka ne ya ce to yake na kai je gurin a ne musa yana zuwa gurin annabi Musa ya ne Musa na yawara da iyali na to ga Jibril yana jira ka fada yanzu je gurin Allah yace mun gama shawara mu fara yin arzikin daga baya matsiya ce ne mai mu dai yi arzikin haka kace yace haka nace yi kana ga Jibril Jibril ya ga Allah sai Jibril ya dawo yace to a ga masa gobe za su tare da arziki gari yana wayewa gidansa nan ga zinariya jefe nan ga gol nan ga demo sai suka dauka wanda ya ce to Allah ya kawo arziki me za a yi kenan ya ce a abin da za a kaje kudin ka canja gun masu canji idan ka je kasuwa ka siya mana kayan abinci yadda ka siya mana ka siya marayu da masu karamin karfi irin namu da ya je cefa ne in ya sai haɗi sai ya siya marayu in ya sai kayan cefa ne sai ya siya masu karamin karfi duk abin da za ta ce sai an siya almajirai irin wannan in suturan sallah ya zo in yi wa 'ya'yansa sai wa 'ya'yan masu karamin karfi idan ya je sai alkhairi kuma sai yawa masu karamin karfi miskinai guragu yadda ya yi wa kansa sai ya musu sai shekarun arzikin sa karewa ya gida a kira ya fadan anaya musa aka ce to ya zo shekarun da aka iba masa na arziki fa ya kare gobe jibril ya ce jira yana zuwa waya gare jibril ya zai ce allah ya ce anaya musa ka zai a mutumin nan lokacin da allah ya bai arziki mun ga abin da ya yi ya ce da bayan allah ya kyautata ya nuna shukuru saboda haka Allah ya ce a gaya masa raba rayuwa ma da arzikin zai karasa da arzikin zai karasa to yadda Allah ya faɗi ayar yanzu da na faɗi wannan za ku gane ayar ja a fassara ya sai wa in ta'azana rabbukum la in shakartum la azidannakum to da yanzu ubangijin ku yana muku shela yana sanar da ku rabbakum ila in shakartum idan ya muku nima kuka gode wannan halin da mutumin yayi ne godiya ana eh ai bi to yi da dayan ta Allah wadata da yi wa Allah da'a la uzidannakum Allah ya ce za mu kara muku gaba kadan wala in kafartum inna azabi wala la in shadid kafartum idan kuna nuna jahiyya ganima da Allah ya muku da kafirci da azaba Allah ya ce wallahi za muku azaba wannan kuma ya faru ga wani malami malamin yana zaune ake ban almajiransa kai alagafa ta malam almajiran ka wani wali ne sai malamin yake marmashi a ai ai wani Allah ya bai wannan taka shi ma malamin Allah ya gane da shi almajirin wannan bai da mutane suke tsammani bane to amma dai kullun yazo ana yaban almajiran da yaban yawa shi kana yace to bari mu gwada shi magani inda mai godiya ne ganiman Allah ko yaya shi kenan malamin cikin ikonsa sai nemi tinkiyarsa mai kyau sai malamin yanka tinkiyar duk jinin tinkiyar ya barbada ta birma ya barbada ya barbada ya rike jini da wuka ya nemi da kafani ya fiya yadda ake wa mutum haka yi wa tinkiyar da kafani ko ina jini ya gama yin wannan aiki kuma kafin a yaka dama akwai wani almajiri a gidansa yaro an kawo masa karatu sai ya sa yaron malamin ya kulle a ɗaki wannan almajirin da ana wali wali an yadda da sai ya yi gidan yana zuwa sai ga malam da wuka ya ce Allah za ta malam ya faru ya ce wannan yaron da aka ne wannan ne bata min rai shi ne yanka yi yanzu tun da kai ne ake ba garin nan ba mai hankali irin ka zo mu rufa juna a fili kar wani ya sani maza da hida almajiran suka tona rami na kabari ya ce zo mu binne shi a kama shi suka sa a rami suka binne da malam wannan almajirin da yake wali wali ba sai ya fita ba yana zuwa sai yan uwan yaron suka zo neman yaro sai malam yace yaron naku da yazo karatu ai babu ya tafi sai ya zaga ya samu yan uwan yace malamin na ƙarya yake ai kai dan ku ne da ni da yi muka binne ku je ku yi ƙara ni zan yi muku shaida iyayen yara suka je suka sa ƙara bayan sun je sun sa ƙara aka kira malam aka ce ala gata malam yaro mai kama kaza yaro ba ya zo ya koma bane sai ce a almajirin ka yace kashe shi kai ka binne yaro malam yayi salati ya sallai yace wallahi ban kashe shi sai almajirin ce ala gata malam ƙarya fa kake yi ba ni da kai ne muka yi jana'iza muka binne mutumin nan ba ranka da a gidansa ya kai wuka tana hannunsa da ni muka yi jana'iza muka binne a gama mu da ma'aikata ji a tono shi malamin ya ce a duk abin da za a yi a yi ana maganan aje gidana babu ya ce wallahi baka isa ba sai an je wallahi sai an je aka kada aka riya malam ya ce alƙali a matsayina na malami da cijo a mun alfarma kar a je gidana ya ce wallahi ba zai yiwu sai an je kuma aka haɗa yaron a gaba aka ɗau ma'aikata aka je gidan ma ana zuwa ga kamar to anan fa malam ya jariya ya ce wane saboda tarbiyyantar da kai da ni kana almajirina ai abuwa kar a tona a ga wannan kisan da ne ya ce wallahi malam wallahi ba zai yiwu mace amana wallahi ba zai yiwu ba dole sai an tona wane yanzu kamar kai ce ne ne kamar ni kai da ka nuna ran imani ka ce kamar ni ma'aikata suka ce da Allah ku kawo da yi ku tona aka mangaje malam gefe aka tona malam aka fito da shi sai aka yi talaki ga iya gawa da buhu da leda da aka kunce tabarma sai ga iya alakabani yanzu malam wannan aikin ka ne yace to dan Allah karku wallahi sai an bude ana bude sai ga tankiya ne yaya haka yake ba komai bane wannan yaron ne yake ce masa wali an yadda mutumin kirki gwada shi muka yi a bude da ake da aka bude sai ga yaron da ake yake dama gwada ka ne kana cewa kai wali ne ai mutumin banza ne to kan ga yadda ya kare sai almajirin ya fara nadama a lokacin da nadama ba za ta yi amfani ba to mu je mm.
wala in kafartum inna azabi la shadid wannan in kamar ta mala ya ce wala duk wanda ya butulce wa ni'iman da aka yi masa kamar wannan almajirin da ya butulce da ni'iman da wannan malamin ya masa to Allah ya ce wala duk wanda ya kafarce wa azabin Allah madaukakin sarki ya ce butulce min eh ai kamar tun jahatum ni'imatu bil kubri da butulcewa wal ma'asiyati da sabon Allah la azabnakum Allah ya ce wallahi za muku azab dala alai yake zama inna azabi cewa azabata la shadidan Allah ya ce matsananciya ce mhm.
وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد وقال موسى عليه موسى بدا لقومه ga mutanansa yace in ta gafuru wallahi idan kun kafirce antum cewa ku din nan wa wabil ardi wanda suke bayan kasa jami'an baki daya ba wani wanda za a ce bauta Allah fa inna Allah gani wani Allah mawadaci ne ga ibadan da halitta za ta yi masa an kalki ga halitta ta hamidin sarki ne abin godiya mahamudin abin godiya bi sun iyi daga cikin ayyukan bihim da yake wa bayi alam yadikum naba'u allazina min qablikum qaumin nuhin wa adin wa samud alam yadikum isbahamun taqriri wayin jama'a ba mu zake muku bane naba'u da labarin allazina min qablikum wanda suke can gabanin qaumin nuhi mutanen annabi nuhu wa adin da adawa qaumin hud mutanen annabi hud wa samuda da samudawa qaumin salih mutanen annabi salih والذين من بعدهم والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله والذين من بعدهم وانت سيكي باين وإن نفع لا يعلم با هو وانت يسنس إلا الله سيد الله لكثرة وسوى يوم باين الله دا الله يا هلكر جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب الله يجي جاءوا رسلهم haƙiƙa duk waɗannan manzanni sun zake masa bil bayyinati da hujjoji mabayyana bil hujjajil wariyati ala sadiqihim hujjoji mabayyana akan gaskiyar su faradu al umam wana al ummati suka ne da aidi ma hannayen su biya wahim a bakunan su ila ya li ya'ru ala ya dan su ce za su kai haka min shiddatil gai saboda tsananin fushi duk wanda ya haka goto dama babu imani wa qalu sai suka ce inna kafarna mu inji su sun kafirci bima urzitin bi da abin da aka aiko manzannin da yafi zami kuma ariyawan ku wa inna wa inna la fi shakkin mimma tad'una la ilahi muri wa inna suka ce mu la fi shakkin suka ce suna daga cikin kokonto mimma tad'una na da abin da kake kirawo mu ilaihi zuwa gare muridin suna ƙara afkawa cikin kokonto qalat rusuluhum a fillahi shaq qalat rusuluhum sai manzannin suka ce musu yanzu mun kira ku zuwa ga Allah ku ce kuna kokonto a billahi shekun yanzu da Allah kuke kokonto al-isfahamu na lil inkar la shakka fi tauhidi ba ku san babu shakku a cikin ɗayan ta Allah ba lidalalata zahira saboda hujjoji mabayyana فاطر السماوات فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويوجركم إلى أجل مسمى فاطر السماوات إيه بس كنت يعني تسمى نمبكوي wal arda da ƙasar nan yadda uku yana kirawo ku ne Allah ila dadi zuwa ga yi wa Allah da liya ga jira lakum ba da banza ba domin Allah ya gafarta muku min zunubikum wasu daga zunuban ku zunubin da kuka yi tsakanin ku da Allah zai yafe amma abin da kuka danne haƙƙin mutane wannan ba za a yafe ba shine yasa min din ya zama tabairiya min din zaida ne wajen islam domin musulunci ya gafiru bihi ma qablahu aw tabairiya ko zai zama tabairiya ne min din likraji huququl ibadi domin abin da haƙoƙin bayi wannan sai an mayar wa yuwakirkum wa yuwakirakum ila ajalin musamma wa yuwakira bila azabin Allah ya jinkirta muku ba tare da azaba ba ila ajalin musamma zuwa ga lokacin da Allah ya iba muku ajalul mauti ne ajalin mutuwa qalu qalu inantum illa basharun misluna qalu suka ce in ma antum ai baba kuma yanzu illa bahirin sai suka ce ai mutane ne misali na misalin mu turiduna turiduna an tasudduna amma kana ya budu abauna turiduna sai suka gaya manzanin wai suna nufi an tasudduna ku tore ku toye muku hana mu amma kana ya budu abauna da abin da iyayenmu za su bauta min al-asnami na gumaka fatuna bi sulbanin mubin fatuna suka ce to ku je ku zake mana mana bizil danin da hujjoji mubinin mabayyana hujjatun zahirat hujja mabayyaniya ala sirqihum akan gaskiyan ku qalan lahum qalan lahum rusuluhum inna nu illa basharun mislukum qalan lahum rusuluhum sai manzannin su suka gaya musu in ma nahnu mu ba kowa bane illa basharun mislukum haƙiƙa mu mutane ne kaman ku kama kuntum kamar yadda kuka faɗa walakin Allah ya munnu ala man yasha'u min ibadi walakin Allah ba da banza ba hi Allahu Allah ya munnu a cikin mutane iri ɗaya ma sai Allah ya wasu baiwa ala man yasha'u ga wanda ya zo min ibadi daga bayan sa bin nubuwati sai da annabta ya bayar wa ma kana lana an natiyakum bi sulbanin illa bi iznillah wa kana lana ai ma yan bagi bai kamata a gare mu ba an na je kun bisul ne mu ba za mu iya zuwa muku da wata aya da za ta zama muku hujja ba illa bi idnillahi sai da izinin Allah bi amrihi da umarni li'anna domin mu abidin bayi ne amarbuna ababan reno wa ala ma'i fal yatawakkalul mu'minun wa ala lahi bisa ga sarki Allah fal yatawakkalul mu'minun mu'mini ya dogara da Allah yasu gubi ya amuntu da hi wa ma lana an alla natawakkala ala Allah wa qad hadayna subulana wa lanazbiranna ala ma azaytumuna wa ma lana wai me ke gare mu ne Allah na tawakkal ala Allah wai da ba za mu dogara da Allah bane ai la mani alana min zalika babu wani abin da zai hana mu gabarin haka wa qada hadena kuma alhali ga ubangiji ya hire da mu bayan ya hire da mu subulana Allah ya nuna mana tafarkan mu wala nazbiran na zamu yi hakuri alama azaitu muna bisa ga cutan da za ku yi mana ala azagu akwai cutan da za ku mana wa ala Allah bisa ga wa ala Allah falyatawakkalul mutawakkilun duk mai dogara ya dogara da sarki Allah ai duk mai dogara ya dogara da sarki Allah وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا وقال الذين كفروا وإن ذا كافر جسنا فدا لرسلهم كما أنزلنا ذلك جل نخرجنكم زام كوريكم وفدكم من أرضنا دقونا الأرضنا أو لتعودن كوكما كداو tafsiran da ku kasance fi millati na akan wannan addinin nasu wai na kafirci suke nufi ya Allah ya ce fawhiya ilaihim rabbuhum lanulikanna zalimin fawhiya ilaihim sai Allah ya wahayi zuwa ga wayannan annabawa ilaihim a gare su Allah ya ce ku yi hakuri ku annabawan rabbuhum mahalicin su la lulikanna zalimin lahul qasam Allah ya ce wallahi mun yi alƙawari sai ma halaka da wayannan azzalimai mashirikai masu tara Allah da wani wala nuskinannakum al-ardha min ba'dihim bayan mun halaka da su Allah ya ce wala nuskinannakum al-ardha za mu zauna da ku a bayan ƙasa min ba'dihim bayan mun riga mun halaka da su Allah ya ce ku ne za mu sa ku gaji bayan ƙasar zalika liman kafa maqami wa kafa wa'i zalika wancanan wannan bayani annazar taimako wa irazul ardi da ba da gadayyan ƙasa ba ga kowa ba liman kama makami ga wanda zai ji tsoron tsayuwa a gabana ai makama hu tsayuwansa bai ne dai nan gaba ga zati wa kama wa idi mai tsoron narko na bil azabi da azaba ya Allah ya ce wastabtahu wa kama kullu jabbarin ani wastabtahu hakika sun nemi taimako in tasar rusulun manzannin sun nemi taimako billahi ga Allah ala qaumihim ga mutanansu wa kama Allah ya ce ya riga ya taga kasara yayi asara kullu jabiran duk wani mai nuna tsauran kai Allah ya ce mata kabiran mai nuna tsauran kai ala dadi zuwa ga da anidin mai sake nuna tsauran kai lilaki ga gaskiya min wara'ihi jahannamu wa yusqiya min ma'in sadid min wara'ihi Allah ya ce a gaban su wara'i ne mai ma'anan gaba jahannamu jahannama yadkhuluna za su hige ta wa yusqa fiha Allah ya ce za mu shayar da min ma'in da ruwa sadidin nasil kani huwa ma ya ce lihina ruwan da yake kwaranya min jofi ahalin nare daga cikin yan wuta mugdalilan wanda ya ce danya bilkai da ruwan gyambo wadan mu da jini na tajarrahu wa la yakadu yusigu ya tajarrahu za mu kwankwadar da su yabtaliyahu marratan idan dan wuta ya farf ya haɗe ba da marratan bayan marra li marari saboda dacin ruwan wala ya kare yusigu ba zai samu kusancin ya haɗe ruwan ba daga ya je makogaro tsayawa zai yi ya guhu ba zai haɗe ba yadda rahu sai ya dinga yin haka ho ho ho liƙabai saboda nunansa wanga raje da kinsa wa yati il mautu wa yati il mautu min kulli makanin wa ma huwa bi mayyit wa yati il mautu sai dalilan mutuwa su zake masa al muqdariyatun wanda zai hukunta lahu min anwa'il azabi nau'in azaba wanda kowanne ya kai a mutu amma kuma Allah cikin ikonsa min kulli makani ta kowane bagire kuma wa bi mai don lokacin Allah ya dauke ba maganar mutuwa ga abin ya ga mutuwa amma ba daman mutuwa wa min wara'ihi azabun gali wa min wara'ihi bayan wannan ko ba da zalika azab bayan wannan azabar Allah ya ji azabun gali akwai azaba mai kauri kauyin mutasilin mai karfi mai sadarwa masalul ladina kafaru bi rabbihim أعمالهم كرماد اشتدت به الرياح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد مثل الله يجيك هذا صفة الذين كفروا لو إن الزكاة وزي بربهم كما لتنس من تدار ويبدل منه أن يتنجي أعمالهم أيكم الثاني هذا كاوى وكسر التي كمان سادة زمنتي wasu da da sadaka fi adamul intiba biya cikin rahin amfanuwa da aikin nasu kara madan kaman toka ne ita dalbihin rihu yayin da ake tsananin iska ka ɗau toka ka ajiye yi akan dutse fi yawmin azubin a ranar da iska ya tsananta shadidul hubub yana tsananin tashi rihi iska fa ja'ala huwa ba manzura in dai ka ajiye toka akan dutse iska ya biyo ta kai ai kaga za a mai da kayan wannan tokan zai zama kaman kura abin shekewa la ya kiduru alai ba da iko da wannan tokan wal majaru kamar da mutu daga hinan to yasa la ya kidiruna duk aikin da kafir ya ba shi da iko mimma ka sabu daga abin da ya tsururi amilu fi duniya nan duniya an shi ala shi ga wani abu la ya jiduna lahu sawaban kafiri ko sadaka ya bai samu ladan ba li adamu sharri domin yayi aikin ne ba imani da abin da aka yi babu imani ba ya da kamar la ilaha illallah muhammadur rasulullahi ba to ranar gobe kiyama duk yadda yawan abin yake ko ma mutum miliyan kacciyar ba lada sai da ya raɗi ne aikin yake zama yana amfana a lahira zalika zalika huwa dalalul bayyin zalika wancan wannan bayani huwa da lalaba ne bai da manizanciya duk abin da amerika suke yi ba yanzu suna yi ba suna cewa maza in an tallafa wani tallafi ne na amerika maza a zuwa ba da kuɗi ko kuɗi a dinga taimakon musulmi duk wuta za su je duk taimakon su wuta za su je ko mutum miliyan za su ciyar tun da ba su yarda da la ilaha illallah taimakon na banza ne yanzu sun yi wuta za su je kuma duk gaskiyar da arne zai yi da cika alkawari dan wuta ne balla ba ruwansa da wani alkawarinsa ba ruwansa da wani gaskiyan arne ba ruwansa da wani inganta abu ba ha'inci duk dai wuta za a je saboda ba yarda da Allah ba ba yarda zai baka yarda da Allah ba Allah yarda da abubuwanka ba zai yi ba kai baka yarda da shi ba shi yarda da kai zai yi ba zai yi in ba da haka ba ga hanyoyin da suke yi in kaga na kula a duk duniya yanzu ba cika alƙawari irin Yahudawa sun bi kowa rike alƙawari da muhimmanci babu ha'inci a tsarin mulkinsu da komai da komansu yanzu nan mutum ya wani abu sai aka yi don su ba ƙasarsa kariya amma kuma yanzu musulmi ya jikkata yanzu za su yi ɗauki amma duk wuta za su Allah bai yadda ba mu din ma da Allah yake karban aikin sai da muka ce la ilaha illallah a cikin namu kuma wanda ya faɗa a baki bai yadda a zuci ba shi ma baya amfanin sa ne munafiki in ya faɗi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tun da baki ne ba zuci bane to ya faɗan ma ba za ta amfana ba domin wuta zai ji shi yasa duk abin da ake sai an bi ta sharaɗin sa sannan abin zai amfana to saboda haka kafiri duk abin da ya ranar gobe kiyama a duniya za a biya shi ba za a bari ya je da abin lahira ba yau kafiri yayi sadaka yayi sadaka yau zai mutu in za a zare ransa sai Allah ce da mala'iku ku zare a hankali an biya shi baya bin Allah bashi sai wuta
ذلك هو ضلال البعيد wannan ko ai kaga bata ne ba idin manizanciya ألم تر أن الله ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالله alam tara wai shin ba mu ba ku labari ba ai tanzuru duba ku gani mana ya mukadibu ya mai kai abokin magana al istifhamu wannan fahimta a takariru na tabbatarwa anna allah allah madaukakin sarki ba kalaka samawati shine sarkin da halitta samman nan bakwai al'arar da kasai kuma yayi su ne bil haqi akan gaskiya in ya sha إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق in جديد ya sha da allah ya so yuzhibukum da allah ya tafiye da ku ai wannan su ya ku mutane wa yati bi kalkin jadidin da allah ya zo da halitta sabuwa badal kuma canji ku amma abin da ya sa ba a tafiye da mu ba saboda alfarman wannan annabi namu wa ma zalika وما ذلك على الله بعزيز ma zalika ayyin haka ala la abun Allah bi azizin ba abu ne mai wahala ba da haka zaka fassara azizu anan ba wani abu ne mazananci ba gun Allah ya halakar da kai ya kawo wani ba komai bane me yasa Allah bai yi ba alfarman wannan annabi namu
وبرزوا لله جميعا فقال الوفاء للذين كفروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون أنا من عذاب الله من شيء yanzu Allah ya za mu fito da alkalai ga halitta wata zai rufa sarafi wa ma ba da huwa abin da ya zo bayan sa almari lita haƙiƙi saboda tabbatar da hukuhu a kunsa lillahi jami'a kowa ranar gobe kiyama zai fito ya tsaya gaban Allah faƙalar ruwa babu rauna na za su faɗa al'iti babu mabiya lillazi na isa gabaru ga wanda suka nuna girman kai alamatabu'una wanda aka bi su sai su ce inna kunna lakum taba ai a duniya mun kasance ku muka bi fa hal antu shin yanzu ku dinnan maganuna za ku ije mana ba wai wadatarwa bane za ku ije mana anna a gare mu min azabin lahi wani daga azabar Allah min shayin koda da wani abu min al'ula li tabayi ne wa sani da li tabayi na shayi ne koda wani za ku ya dauke mana daga azaban Allah ya za su ce qalu la hadaina Allah la hadainakum ya za ku gaya mana haka sai su je qalu almatabuina wanda haka bai su ce ah law hadaina Allah da Allah ne hirye da mu ai la hadaina kun da mun hirye da ku ni da mun hirye da ku sai da auna ku da mun hirye da ku ilal huda zuwa shari'a sawa'un sawa'un alaina ajazina am sabanna ma lana min mahis Yawon alaina ka ce daidai ne gare mu, ajazi na ko mu yi daki, ɗan wuta ya yi ta kuka ya yi ta kuka, an sabar na ko ya haƙuri Allah ya ce ma lana min babu matada in sun yi haƙurin ma azaba ƙara shi za a yi. In suna kukan ma azaba ƙaruwa za a yi wuta ba irin duniya ba ne kana kuka ana ƙara azaba. Kana haƙuri ana ƙara azaba, a duniya ne kake kuka ka damu mutane. Allah ya je ba ka rama wutan jahannama in kai kuka ma ba san kana yi ba. kuma kai hakurin ma ba san kana yi ba yi ne sai yan wutan su ce to mu dai ba mu sani ba ko hakurin za mu yi ko kukan za mu yi gayi mun yi kukan ma ba abin da ya kara mana sai dai azaba gayi mun yi hakuri hakurin ma ba abin da ya kara mana sai dai kara azaba ya Allah ya ce wa qala shaytanu lamma malana ma lana min mahis zai da ne lana gare mu min mai hizin babu wani mata da وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأكلفتكم lamma quri al'amru Allah yake cewa wa qala shaytanu shaytan zai faɗa iblis ya fito ya hau kan mambari ya tsaya lamma quri al'amru yayin da Allah ya zartar da lamari wa da kada ahlul jannati aljannati yayin da Allah ya ga da yan aljanna aljanna wa ahlan nar nar yayin da ya ga da yan wuta wuta waje da mawale kowa da kowa sai ya zo ya taru a gun shaidan shaidan kai ne kabar da mu kai ne kabar da mu sai ya ce gaskiya ne inna la wa'adakum haƙiƙa Allah ya muku alƙawari wa da laƙi alƙawarin gaskiya bilbasu zai tahe ku wala jazawu da yi muku sakamako haƙiƙa haka Allah ya faɗa fasaddaka kun kuma Allah ya gaskata muku wa'ata kuma ya Allah ya cika muku alƙawarin ku annahu gairu kayin amma ku ba matabbata bane fa aka laftun kuka saba masa wa ma kana li alaikum ni bai zama a gare ni min din zaida ne min sullanin babu wata hujja watan karfi ko kadarsan da iko a karin ba ne da wani karfi da hujja da za ku ce ni ne na rinjaye ku alamu ta bi a ti bisa ga bina illa lakin ba da banza ba an dawo ta kuma ni dai na kira ku fasta jauta li kun an samu kira na to saboda haka فلا تلوموني ولوموا أنفسكم fala talumuni ku daina zargina kuna cewa wai hedan ne bada mu walumu an guza kun ku zargi kawunan ku ala ijabati bisa ga amsa kirana da na yi muku kuka amsa min ma ana ما أنا بمسرككم وما أنتم بمسركي ana ni ban zama bi musriki kuma ni ban zama zan taimake ku ba bi magisa kuma ni ba zan cece ku ba wa ma anta bi musriki yayi ku gobe ku zama ku ma ba ku zama za ku taimake ni ba ni ba zan taimake ku ba ku ba za ku iya taimako na ba ni ba dai wayya wa kasara inni kafartu إني كبرت بما أشركتموني من قبل da inni kafartu ai dama sai hihe dan ya riga ya kafarta bi ma asharaftumuni da tarayya da kuka yi man bi shiraqihum iyaya ma Allah ai da ni da ku muka taru zai ce muka tara da Allah min qabla tun gabanin wannan rana fi duniya duniya qala ta'ala إن الظالمين لهم عذاب أليم Allah ta inna zalimina to kaga shi kafiri lahum a gare shi azabun alim shine daga zuwa da azaba mai radadi وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم Allah madaukakin sarki yace wa udkila allazina amanu Allah ya ce za mu shiga da wanda suka yi imani wa amilu salihati suka yi kyakkyawan ayyuka jannatin tajari Allah ya ce za mu shiga da su aljanna tajari tana gudana min tajiya garkan da lahar koramai ne Allah na har koramai kalidina fiya za su kaddara wa dawama bi idinin rabbihim da idinin ubangijin su udkila allazina da idinin ubangijin wa tahiyyatuhum تحيتهم فيها سلام sayyadu gaisuwan da yan aljanna za su dinga yi wa juna fiya min Allah daga Allah aw min al malaikati ko daga malaiku wa bima bainahu ko a tsakankanin su to gaisuwan su salamu salamu alaikum yana gaisuwan yan aljanna Mm.
ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة نسلها ثابت وفرعها في السماء alam tara wai shin ba ku gani kai ba da raba Allah masala yaya Allah ya buga misali ne kalimatan daibatan a kalma kyakkyawa ita ce la ilaha illallah Allah ya ce kai shajaratan daibatan ai kamar itaciya ce kyakkyawa hiyan na kalata ita ce dibino asalwa gindinta sabitin yana mata bai ci bilara za ƙasa war wareyanta gasun wareyanta bi sama ya sama tuti tuti uku da ha kulla hinin bi izini rabbiha kulwa za ta bada abincinta samarwa kullihin kowane lokaci bi izini rabbiha da izinin ubangijinta bi iradati da kazalika kalimatul iman haka kalman imani yake sabitatun matabbaciya fi qalbil mu'min a zuciyar mu'min wa amalu wa aikinsa kuma ya tsadu yana harawa ila samai wai na la barakatu zai samu albarkokinsa wasu wabu da ladansa kullu wakata a kowane lokaci wa yadribu Allahu lamsala lin-nasi la'allahum yatazakkarun wa yadribu Allahu al-amsala ga yanan dai Allah yana buga mana misali la'allahum ba da banza ba ya tazakaruna ko wa azantu taibuna ko wa azantu ba yuminu ku ba da gaskiya wa masalu kalimatin kabisatin ka hajaratin kabisati nuzutu sarmin bauchi larati ma laha min wa qarir masalan kalimatin kabi ka ga misalin kalma mummuna hiya kalimatul kubri ita ce kalman kafirci aika shajaratin kamar itaciya ce kabisatan mummuna hiya hanzala ita ce gunan shanu wajen zasat ai isau salat an tumbuke ta min faukin larda sama da ƙasa ma da hannun ƙararin ba ta da matabbaci mustaqarrin wasu batin da inda za ta kazalika kalimatul kubri haka kalman kafirci yake li isbati la bala isbata ba ta da matabbaci wala fara ba rehe wala barakatun ba albarka yusabbitu Allahu alladhi يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة yusabbitu Allahu alladhina amanu Allah zai tabbatar da wanda suka ba da gaskiya bil qawli sabiti da kalma wanda yake tabbatacciya ai malamai sun faɗa hiya kalimatu tauhid ai bil hayati duniya a wannan rayuwa ta duniya wa bil akhirati da makoma lahira al qabr lamma yasaluhum al malakan yayin da malaku za su tambaye mutum hina yuhi Allahu al mayyit yayin da Allah ya raya mamaci hatta ya zama qaru man kana mashiyan fi jana yana jin takun takalmi wanda suka raka jana'izar bayan sun gama tafiya bai ga ni sai mala'ikun su zaunar da shi waya quluna lahu su ce da man rabbuka waye ubangijinka wa ma dinuka me adininka wa man nabiyuka waye annabinka fa amma mu'min amma mu'mini bai qulu bai ce rabbi Allah ubangiji na shine Allah wa dini adini na al-islamu musulunci wa nabi annabi na Muhammadin sallallahu alaihi wasallam faya ƙulu na lahu zai zuje nauka kwanta barci na madal urusi barci idan na angwaye kada alimna hakika mun san in kwanta in naka kwanta lamu ina hakika ka kasance wa man kafir man kafiri au munafiqu bai kule ce ladari bai sani ba kunta asma'un nas naji mutane ya kulu na shehin suna faɗin wani abu fa qul bi ma na faɗin misla ma ya kulu na misali yanda suke faɗa fa yarba ne sai su bige bi makada yawa bi miqraqin raƙin da guduma min na da na wuta fayin siyo siyata sai ya ƙara ya sama wa manfil arbi duk wanda suke ƙasa suna jin sa gairar sakalai ne banda mutane da aljanu waya ƙulu na lahu zai su ce la ta da baka sani ba wala ta laitu ba karanta ba to abin da za su gaya masa shine mala'iku guda biyu da za su tambaya ka ji irin tambayar da za wa lillahu ويذل الله wa الظالمين lillahu Allah sai ya bata da zalimi al-kubar kafir fala ya taduna ba za su yi da ba ila jawabi zuwa da ba da amsa bisawabi da katare bal ya ƙulu na zai zai lana dare kama fil hadis wa ya fa'alu Allahu wa ويفعل الله ما ya يشاء fa'alu Allahu Allahu Allah yana aikata ma ya shawo abin da ya so shi sarki Allah ya kuma Allah yana hukunci la mu'aqiba li ba wanda zai wa Allah hukuba kan hukuncinsa wa huwa jawabu yini amsa an suwa li muqaddarin taqdirahu lam yahdi haula wa adalla haula wayannan suka hirya wayannan ya bada su fa ajaba da Allah ya fa'alu ma yasha Allah yana aikata abin da ya so fala yasalu amma ya fa'alu ba mai tambayan Allah abin da Allah ya aikata to alhamdulillah to jama'a ai wa annabi salati goma Allah ya kara annabi daraja Allah ya kara annabi karama tambaya ba lokaci sun tambaya sai kudan zauna da za ku eh la ilaha illallah sha daya Allah ya kara mana imani da ikhlasi a ƙara fatiya raba biyu na ku bukatun da na bukatun Allah ya biya mana falaki da nazi dukkan sharri Allah kai mana hijabi a ƙara fatiya kafa bakwai bakwai namu bukatun Allah ka biya mana kan bawan Allah da yake sa mana turaren wuta malam Yusuf a masa fatiha kafa uku ya zo ne da niyyar sauraron karatu kuma yana mana hidima Allah kai masa arziki Allah ka mai da shi asa Allah ka ba shi dama a zuwa yawan musulunci hidima karanta sayidi injiniya fatiha kafa bakwai da shi da iyalansa da yaransa dukkan abin da zai zama shari rayuwa da addini a dalilin wannan wata Allah ya kare su hanyoyin arziki Allah ya hore masa ya zo a yi wa musulunci hidima yaransa Allah ya ɗaya ba su iyalanka matarka duk bukatunta kuma yaran Allah ya biya mata Allah ya ji kan iyayenta ita ma Allah ya sa iyayenta aljanna dalilin zamantakewa da kuke iyaye Allah ya buɗa masa jama'a ku yi masa fatiha kafa bakwai bakwai jama'a fatiha kafa bakwai duk bakin da suka zo gari gari a duk inda suka zo a musu addu'a bakin da suka zo ziyara da wanda suka zo kafin yau suka tafi da wanda bayan mun gama karatu za su zo daga nan har baɗi duk bakon da zai taka ya zo garin nan bukatar sana alkhairi Allah ka biya sauran masu ƙaunar mu a gida da basu zo ba Allah ya biya bukatun su sauran al'umman da nan gaba za su ji labarin su zo su ma suna cikin addu'a fatiha kafa bakwai kowa Allah ya biya bukatun sa jama'a karanci fatiha kafa bakwai bakwai dukkan abin da ya damu al'umman annabi musulmi da musulunci Allah kai mana maganinsa abin da ya fi karfin mu Allah ka fi karfinsa lilafi kafa bakwai bakwai dukkan sharri Allah kai mana hijab a ƙara fati a ƙafa uku uku bismillah da kulwa kafa bakwai bakwai iyaye da walidai Allah ka ji kansu Allah kai musu gafara bismillah da kulwa kafa bakwai malaman mu na Qur'ani da ilimi Allah ka ji kansu Allah kai musu rahama da fatiha kafa bakwai sauran jama'an da muke masa addu'a na yau da kullum nasu bukatun da namu Allah ya biya mana فاتحة لصلاة الفاتح Thank you.